الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na tarjamar alkur'ani mai girma a cikin karatunmu na suratul baqara a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji tabaraka wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin aya ta ɗari biyu da da talatin biyar. a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta ɗari biyu da da talatin shida. da Allah ta'ala ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim la junaha alaykum in طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتد قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, La junaha alaikum, babu laifi a kanku ‘yan ɗallaƙutumin nisa'a idan kuka saki matayenku. Wato, sababin sabkar wannan ayar, wani mutum ne daga cikin mutanen Madina ya auri mace, nikahu tafwiyar ne aka yi. kuma sai ya sake ta kafin ya kwanta aure da ita shi kenan ta ɗaukaka ƙara wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta gaya mishi yanayin da take ciki shine sai ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da wannan ayar ubangiji ya ce babu laifi a kan kudin tsallaktumin nisa'a idan kuka saki mataye malam ta masu hunna matuƙar dai ba ku saki labule da su ba ba ku kwanta aure da su ba wafi ƙira'atin tumasuhunna wato a cikin wata ƙira'a ƙira'a alhamza ibn habib az-zayyata al-kufi da al-imam ali ibn hamza al-kisai al-kufi wato sun karanta malam tumasuhunna ay tujami'uhunna matakar da ku kanta aure da su ba aw lam tafridu lahunna farida ko kuma buku yanka musu ba sadakin da za ku ba su mahran sadaki wa ma masdariyatun zarfiya wato wannan ta malam ta masuhunna ma ce wanda cike masdariya idan aka ce ma masdariya ma'ana muddata malam ta masuhunna muddata adami masisukum iyahunna wato lokacin da ya zamanto ku shafe su ba su waɗannan matayen ai la tabi'ata alaikum babu wani haƙƙi akan ku fi dalaqi a cikin sakin su da suka da kuka yi zamana adamal masis zamana adamil masis wato zamanin rashin shafarsu da kuka yi wal fardu bi ismi wala mahara sannan kuma zamana adamil masis wal fardi zamanin da baku shafe su ba kuma baku yanka musu ba sadaki bi ismin babu laifi akan ku wala mahar kuma hakanan babu sadaki akan ku fadalliquhunna ku sake su wa matti'uhunna ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ku jiyar da su daɗi ruɗuhunna ma ya tamatta'ana bihi ku ba su abin da za su ji daɗi su more da shi alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce alal musi'i akan wanda yake mawadaci daga cikin ku wajibi ne ya bayar da kadaruhu gwargwadon ƙarfinsa ya bayar da gwargwadon wadatarsa wa alal muqtiri qadruhu hakanan kuma wajibi ne akan wanda yake talaka wanda yake da kuncin arziki ad wato wanda yake mai kuncin arziki shi ma ya bayar da kadaruhu gwargwadon wato ikonsa yufidu a fadar Allah ta'ala da ya ce alal musi'i kadaruhu wa alal muqtiri kadaruhu yana fa'idantar da cewa annahu la nazara ila qadari zauja haƙiƙa yadda lamarin yake ba za a kula ba zuwa ga girman wannan mata ɗin da mutum ya saka ba za a ce ba 'yar babban gida ce ya saka to dole ya mata goma ta arziki ko da ba ya da sannan kuma idan 'yar karamar gida ce ya saka babanta talaka ne iyayenta talaka ne ta fito daga karamin gida to idan mutumin mawadaci ne ba za a ce ba zai mata kaya ne irin na karamin gida zai mata ne gwargwadon karfinsa liyun fit zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah mata'an bil ma'ruf Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Jiyarwa daɗi ne ku jiyar da su daɗi, jiyarwa daɗi bil ma'arufi shar'an, ga abin da yake sananne ne a shari'a ta musulunci, wato bil ma'arufi shar'an wannan sifatu mata'an, wato sifa ce na mata'an, wato jiyarwa daɗi ne wanda yake sananne a shari'a. Haƙƙan alal muhsinin sannan kuma haƙƙi ne akan waɗanda suke masu kyautatawa. ya ce sifatun saniyatun sifa ce ta biyu na mata'an au masdarun mu'akkidun ko kuma masdari ne wanda yake mai karfafa wato wannan din ma'ana haqqan alal muttaqina ma'ana uhaqquhu haqqan ina tabbatar da shi haƙƙi ne alal musinina akan waɗanda suke masu biyayya ga Allah masu kyautatawa na'am wa in طلقتموهن min. قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم نعم إن الله بما تعملون بصير
Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa in tsallaqtumuhunna idan kuka saki su waɗannan mataye min ƙable an hunna tun kafin ku shafe su ku saki labule da su ku kwanta aure da su wa qad faradtum lahunna fariyadatan alhali haƙiƙa kun yanka musu sadakin da za ku ba su wato ba nikahu tafwid bane akai wato aure ne wanda aka ambaci sadaki a wajen ɗaura aure din to yanzu fa nisfu ma faradtum ma'ana fa yajibu lahunna yana wajaba ga su waɗannan matayen a ba su nisfu ma faradtum wato rabin abin da kuka fardanta a gare su rabin abin da kuka yanka a gare su to wajibi ne fayajibu nisfu ma farattum lahunna yanzu yana wajaba ku bayar da rabin abin da kuka yanka ga su waɗannan mataye ɗin idan miliyan guda ce sai a ba su ɗari biyar a dawo muku da ɗari biyar wayar ji'u lakumun nisfu kuma rabin sai ya dawo zuwa gare ku illa an yi afuna lakin an yi afuna sai dai in su matayen sun yafe shi kenan mace da aka aure ta bayan an kawo ta gida a daren farko miji ya sake ta tun kafin ya kwanta aure da ita to yanzu a wannan da zarar an ɗaura aure tsakankanin miji da matar shi ta ci rabin sadaki idan kaga an dawo wa miji da rabin sadakin shi sai dai in ita matar ta yafe ta ce ita kawai tun da dai har ba taɓa ta ba kawai ta yafe a maida mai kayan shi duka gabaki ɗaya sai dai ita ta yafi fayaturukuna husu waɗannan matayen da aka saka suka bari suka ce sun yafi au ya afuwal ladhi biyadihi uqdatun nikahi ko kuma wanda kullin aure yake hannunsa wanda igiyar kullin aure take hannunsa in yace ya yafi ga huwa zauju shine miji fayaturuku lahal kulla ya bar mata duka gabaki da da aka zo da rabuwa ta abu kuɗa kankaninsu shikenan baban yarinya ya ce to wane yanzu abin da dai kake da a wajenmu a cikin biliyan kinka guda kana da jaka 500 za mu maido maka da 500 ɗinka gobe da safe ce a haba baba a tun da aka yi aure na girma wannan 500 ita ma a hada mata duka ta ta ce kawai haka Allah ya kaddara yace ya bari 500 din mun gane da kyau imma ita yarinya ta ce ta yafe a dawo mai da kayan shi duka imma shi miji ya ce ya yafe shi kuma a kai mata 500 din ita ma duka wa an ibn abbasin wato an rawaito daga abdullahi dan abbas aw yafu allazi bi yadihi uqdatun nikah yace alwaliyu shine alwalinta idza kanat mahjuratan idan ta kasance ita wannan yarinyar yarinya ce karama cilasta mata ne akai akan aure din majbura ce wato ba yarinya bace wanda take mai hankali ta mallaki hankalin kanta yarinya ce wanda take mahjura wanda za a hana ta yin tasarrufi da dukiyarta to idan ya zamanto yanzu illa an yi afuna sai dai in su waɗannan matan su suka yafe suka ce sun bar wannan rabin da yake nasu ne haƙƙinsu ne Allah ta'ala ya ba suka ce sun yafe a maida wa mazajen idan suna da hankali kenan su mata idan sun mallaki hankalin kansu to auya afuwan ladhi bi yadihi uqdatun nikahi ko kuma alwalinta wanda a hannunsa ne kullun aurenta yake in yace ya yafe yanzu kenan a wannan gurin babu zancen miji ana magana akan ita bangaren gidansu matar farko in ba zaura ce mai hankali ce alima ce ta yi karatu ta fahimci komai da komai shikenan sai ta ce ta yafe ta ce tunda da har mijinta bai kusance ta ba daren farko ne ya ce ya fasa a maida mishi kudin shiga baki da ta ce ta yafe an gane to yanzu a wannan lokacin sai a dawo mai da duka to amma in ya zamanto yarinyar yar bana bakwai ce ta yaro kyau take ba ta ƙarko shi kenan da irin wannan ta faru sai ta fi ita kawai ba ta so ma a maida mashi komin shi duka yanzu abin ba a wajenta yake ba a hannun alwalinta yake imma mahaifinta imma yayanta imma wani dai dan uwanta ko wani alwani wasiyi da babanta ya damka ya damka ta a hannun shi abin a hannun shi yake ko da ta ce ta yafe in dai shi wancan wasiyi din ya ga cewa to abin nan fa jaka ɗari biyar ba kaɗan ba ce yanzu in aka ce an yafe ta to ga shi yanzu gidan da za ta shiga ma haya ce za ta yi ga kaza ga kaza ga kaza ya ga dai cewa ba buƙatar a ce an yafe kuɗin nan sai ya ce bai yafe ba wannan ɗari biyar ta da tana nan za a mai da miji ɗari biyar ce amma idan ya ga cewa lallai a cikin lamarin tunda har haka Allah ta'ala ya kaddara shi kenan yafi to shi kenan wannan babu laifi yanzu a wannan lokacin sai a damka mai kudin shiga baki ɗaya a mai da mashi kayan shi mun gane da kyau ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa an ta'afu ku yafe ku yi rangwame ga juna muftada'un wannan muftada ne khabaruhu aqrabu littaqwa shine mafi kusanci ga kiyayewa dokoki na ubangiji wala tansawul fadla bainakum ubangiji tabaraka wa ta'ala ce kada ku manta fadlar da take tsakankaninku ay an ya tafaddala ba'dukum ala ba'din sashen ku yayi fifiko akan sashi daga cikin ku wato waɗansu su yi sadaka ga waɗansu idan shi wannan mai gida din mijin wannan idan ya ga cewa an dawo mai da rabin sadaki ya ce a maida musu ya yafe duka idan su da farko suka kallaci yanda miji ya yi kokari da saura suka kawo mai sadakin shi duka ya zamanto dai an yi rabuwa wanda take ta arziki ta girmamawa da mutuntawa ubangiji subhanahu wa ta'ala ce inna allaha basirun haƙiƙa ubangiji tabaraka wa ta'ala mai gani ne bima ta'amaluna dangane da abin da kuke aikatawa fayujazikum bihi yana sakaita muku da shi na'am حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين Ubangiji tabaraka wa ta'ala ce hafizu ala salawatil khams wato ku yi haba-haba a kan salloli ɗinnan na lokuta guda biyar ku kiyaye a kansu ku yi haba-haba a kansu bi a da'iha ta hanyar bayar da su fi auqatiha a cikin lokutansu wanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yanka musu da kuma bayar da su da haƙoƙinsu da rukunansu da sharuɗaɗɗukansu da sunnoninsu da mustahabbansu. Wassalatil wusɗa Ubangiji tabaraka wa ta'ala ce ku yi haba-haba a kan sallah wanda take mafificiya. Hiya la'asru ita ce sallar la'asar, auyi subuhu ko sallar asubahi. aw yadhuru ko sallal adh-dhuhr aw ghayruha ko watassu aqwalu wato an yi maganganu akan abin da ya shafi wata sallah ce sallah mafificiya al-imam al-qurtubi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama a cikin littafinsa na tafsiri al-jami'u li ahkamil qur'an ya kawo maganganu ɗaiɗai har guda goma kan abin da ya shafi wace ce as-salatul wusta waɗansu suka ce ita ce sallar asubahi wannan ita ce fatawar malaman madina waɗansu suka ce ita ce sallar azuhur waɗansu suka ce ita ce sallar la'asar ita ce fatawar malaman hadisi waɗansu suka ce sallar magariba waɗansu suka ce isha'i waɗansu suka ce dukkan sallolin gabaki ɗayansu su ne as-salatul wusta waɗansu suka ce sallar juma'a ita ce as-salatul wusta waɗansu suka ce a'a sallar asubahi da sallar la'asar guda biyu nan sune as-salatul wusta to ala kulli halin dai maganganu guda goma al-imam al-qurtubi ya hakaito idan aka koma cin littafin za a same su wa afradaha bi dhikr ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kadaita as-salatul wusta a wannan gurin da ambato li fadliha saboda fifikonta akan sauran salloli wa ƙumu ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ku tsaya ƙanitina lillahi kuna masu biyayya ga ubangiji tabaraka wa ta'ala fi salati a cikin sallah ƙila aka ce ƙanitina ma'ana muɗi'ina kuna masu biyayya ga Allah gani nan da ƙaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ya ce kullu ƙunutin fil wato dukkan alƙunut wanda ya zo shi a cikin alƙur'ani fa huwa ba'a yana nufin biyayya ga Allah wa man yaqnutu min kunna lillahi wa rasulihi wa qumu lillahi qanitina da sauransu dukka suna ɗauke da ma'anar biyayya ga Allah rawahu ahmad wannan hadisi al-imamu ahmad ya rawaito shi cikin littafinsa al-musnad wa ghayruhu da waninsa daga cikin malaman hadisi wakila wato aka ce waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce wa ƙumu lillahi ƙanitina wa ƙumu ku tsaya ƙanitina ma'anar shi sakitina halin kasancewar ku kuna masu shuru lillahi saboda Allah subhanahu wa ta'ala li hadisi zaid bin arqama saboda hadisin zaid dan arqam Allah ta'ala ya kare yadda da shi zaid yace kunna na takallamu fi salati mun kasance muna yin zance a cikin sallah a farkon musulunci mun kasance muna yin hira a cikin sallah yukallimun rajulu minna sahibahu wato mutum yana yi wa abokin shi zance daga cikinmu hatta nazalat har dai wannan aya ta sabko hafizu ala salawati was salati alwusta wa qumu lillahi qanitin fa umirna bis sukut sai aka umarce mu da yin shiru wa nuhina anil kalami aka hana mu yin magana rawahu shekhani wannan hadisi al'imamu bukhari da al'imamu muslim suka rawaito shi na'am فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ubangiji tabaraka wa ta'ala ce fa in khiftum min aduwin idan kuka ji tsoron abokanan adawa au sailin ko kuma kuka ji tsoron malalowar korama au sabu'in ko kuma kuka ji tsoron namomi na daji farijalan ma'ana sallu rijalan wato ku yi sallar halin kasancewarku kuna masu tafiya da ƙafafun jam'u rajilin jam'i ne na rajin ai mushatan kuna masu tafiya da ƙafafunku aw rukubanan ko kuma kuna haya a saman abin hawa jam'u rakibin jam'i ne na mahayi ai kaifa amkana ku yi sallar din yanda ya samu mustaqbilil qibla aw ghayriha kuna masu fuskantar alqibla ne ko kuna masu fuskantar wata alqibla ce wa yumi'u bir ruku'i was sujud wato wanda zai wannan sallah dan a cikin wannan yanayi na tsoro na abokanan adawa ko malalowar korama ko kuma wato namomi na daji zai dinga yin ima'i ne da ruku'u da sujada zai dinga yin nuni ne gashi ya tafi ruku'u gashi ya tafi sujada ubangiji tabaraka wa ta'ala ce fa idza amintum idan kuka amuntu min al-khawfi daga tsoron da kuke ciki fadhkurullaha ku ambaci ubangiji tabaraka wa ta'ala ai sallu ku yi sallah kama allamakum ma lam takunu ta'lamuna kamar yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanar da ku abin da da ku sani ba wato ku yi sallah akan siffar da Allah ta'ala ya sanar da ku ita kafin wannan tsoro ya tabbata a kanku abin da da ku bu kusance ku yi sanin shi ba ai qabla ta'alimihi kafin ya sanar ku shi min fara'idiha na farle na sallah wa huquqiha da haƙoƙi nata wal kaf wato kaf din nan da yake cikin kama allamakum ma lam takunu ta'lamuna bi ma'ana mithl ma'anarsa yana ɗauke da ma'anar mithl wa ma mausula ma'ana mithlul ladhi allamakum ma lam takunu ta'lamuna aw masdariyya na'am
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم بارك الله فيكم Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Wallazina yutawaffawna minkum waɗanda aka amshi ransu daga cikinku, waɗanda suka rasu daga cikinku, wa ya zaruna azwajan suka bar mataye. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Wasiyyatan ai falyusu wasiyyatan, su yi wasiyya li azwajihim ga waɗannan matayen nasu wanda suka bari a duniya. Wa fi ƙira'atin bin rafi'i, wato a cikin wata ƙira'a, a cikin ƙura'u saba'a rabi suna karanta wasiyyatan li azwajihim rabi suna karanta wasiyyatun li azwajihim al-imamu nafi al-madani Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya karanta wasiyyatun li azwajihim haka abdullahi ibn kathir al-makki Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya karanta wasiyyatun li azwajihim haka al'imam Aliyu bin Hamza al-Kisa'i al-Kufi Allah ta'ala jikansa da rahama yana karanta wasiyyatun li'azwajiyun haka al'imam shu'uba riwayan shu'uba ana asim shi ma yana karanta wasiyyatun li'azwajiyun. To sai ya zamanto wasiyyatan waɗanda suka karanta ta daga ciki akwai Abdullahi bin Amir Ashami ya karanta wasiyyatan li'azwajiyun akwai Hamza ibn Habib Az-Zayyat Al-Kufi ya karanta wasiyatan li azwajihim akwai Abu Amr ibn Al-Ala Al-Basri Allah ta'ala ji kansu da rahama shi ma ya karanta wasiyatan li azwajihim akwai kuma riwayan Hafs an Asim shi ma ya karanta wasiyatan li azwajihim sai ya zamanto cikin qurra'u sab'a uku da rabi sun karanta wasiyatul li azwajihim uku da rabi sun karanta wasiyatan li azwajihim mun gane da kyau ay alaihim wato a kansu to idan muka zamanto mun ɗauki wasiyyatul li azwajihim walladina yutawaffawna minkum waɗanda suka rasu daga cikin ku ku mazaje wa yadharuna azwajan sai ya zamanto sun bar mataye a ƙarƙashin igiyar auren su to alaihim wasiyyatun wajibi ne a kansu waɗannan mazaje ɗin da alamun mutuwa suka bayyana a kansu su yi wasiyya li azwajihim ga matayensu wa yuduhunna mata'an a ba su kayan jin daɗi ma ya tamatta'ana bihi abinda za su ji daɗi da shi minan nafaka na ciyarwa walkisuwa da tufayatarwa ila tamamil hauli hal ya zuwa cikar shekara guda min mautihim daga mutuwarsu wanda alwajibi alaihin na tarabbusuhu abinda yake wajibi a kansu na su zauna su yi jiran shi ghaira ikhrajin halin kasancewarsu ba suna ababen fitarwa ba daga cikin gidajen mazajensu wato a lokacin a farkon musulunci idan mutum ya rasu to kafin ya rasu wajibi ne akan shi yi wasiya akan abin da za a doka a cikin dukiyar shi wanda za a baiwa matar shi ta dinga cin abinci da kuma ta dinga yin dinki ta dinga shan abin sha tsawon shekara guda sannan kuma gidan da take ciki nashi ba za a fitar da ita ba daga cikin wannan gida sai ta cika shekara guda kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa ai ghaira mukhrajatin min maskanihinna halin kasance wasu su waɗannan matayen da mazajen su suka rasu ba suna ababen fitarwa ba daga guraren zaman su ubangiji yace fa in kharajna idan suka fita bi anfusihinna da kawunan su su suka fita da kawunan su ba wani ya kore su ba Allah ce fala junaha alaikum babu laifi a kanku ayyuhal auliya'u ya ku ya auliya almayyiti ya ku waliyan wannan mamaci babu laifi a kanku fi ma fa'alna cikin abin da suka aikata su matan fi anfusihinna cikin kawunansu min ma'arufin shar'an na abu wanda yake kyakkyawa ga shari'a ka tazayyuni kamar ado wa tarkil ihdad da barin takaba wa qad'in nafqati anaha da kuma daina ciyar da ita wannan babu laifi akan ku idan ya zama to bata cika shekara guda ba ta yi watan ta uku wata hudu shikenan sai ta fito ta fara baro baro tu ta tafi wancan gidan ta tafi wancan gidan ta yi ado ta sa jagira da sauransu to ku waliyan mamaci babu laifi akan ku in dai kun yi abin da Allah ta'ala ya faɗa babu laifi akan ku wallahu azizun hakim wallahu azizun ubangiji subhanahu wata'ala mabuwayin sarki ne fi mulkihi a cikin mulkinsa ba wani abin da ke gagararsa hakimun sannan kuma gwani ne fi sun'ihi cikin aikinsa da yake yi ga bayin shi cikin alkhairin da yake zubawa ga bayinsa wal wasiyatul madhkura wato wannan wasiya wanda aka ambata a wannan ayar wasiyatul li azwajihim ko wasiyatan li azwajihim mansukhatun bi ayatil mirath an shafe ta da ayar da take magana akan gado ayar da take magana akan gado wata rabbusul hauli bi ayati wato ita kuma zama da za su yi na dako tsawon shekara guda suna ta kaba an shafe shi bi ayati arba'ata ashhurin wa ashara da ayar da take magana akan za su zauna tsawon wata hudu ne da kwana goma dama alqur'ani akwai ma nusikha hukumuhu wa baqiyat tilawatuhu to wannan yana daga ciki ayar da hukuncin ta an shafe shi amma kuma ana nan ana karanta ayar walladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an lil hawli ghairi ikhraj fa in kharajna fala junaha alaykum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf wallahu azizun hakim hukuncinta an shafe sha addinin musulunci amma kuma tana nan ana karanta ta ta yadda idan mutum yana karanta walwale datu ya zo ya tsallake wannan ayar mai tsawo za a dawo da shi baya ya karanta ta mun gane yawwara as-sabiqa al-muta'akhkhira wato bi ayati arba'ata ashhurin wa ashara as-sabiqati al-muta'akhkhira wanda ta gabata a baya a cikin sumuni na walwalidatu wanda kuma ita ce ta zo daga ƙarshe wajen sabkowa wasu kuna tsabitatun laha to mazauni shi kuma matabbaci ne a gare ta inda shafi'i rahimahullah a wajen al'imamu shafi'i muhammadu bin idris allah ta'ala jikansa da rahama wato wannan shi kuma kamar yadda mun karanta hadithi na na fatima bintu qais wanda mijinta ya sake ta amr ibn haus ya mata saki wanda yake batti mun karanta ya cikin umdatul ahkam to a wannan da wannan hadisi ne malamai waɗansu suka tabbatar da cewa mace wanda aka mata saki wato ba ta da ba ta da gurin zama sannan kuma ba ta da abinci ala kulli halin da wannan sabani na malamai na'am walil mudallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'ala al muttaqin na'am كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون
Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce mata'un jin daɗi jiyarwa daɗi wanda yu'dinahu za a ba su shi ya tabbata lil mutallaqati ga matayen da mazajensu suka sake su idan namiji ya saki matar shi to akwai kayan jin daɗi abin jin daɗi wanda zai ɗoka ya baiwa matar shi bil ma'arufi amma gwalgwadon ƙarfinsa bai ƙadar imkan gwalgwadon yadda zai yiwu ba za a kallafa mai ba fauka ɓaƙacihi ba za a ɗora mai ba sama da ƙarfinsa abin da ya fi ƙarfinsa laisa wajiban alaihi ba wajibi ba ne a kan shi haƙƙan alal muttaƙin wato nusiba bi fi'ilihil muƙaddar wato wannan haƙƙan an mai wasali sama ne da fi'ilinsa wanda yake abin ƙaddarawa uhibbuhu haqqan wato ina tabbatar da wannan haƙi alal muttaqina Allah akan masu kiyayewa dokoki na Allah karrarahu ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tittasa wannan ayar a wannan guri ba don komai ba li ya'ummul mamsusata aidan saboda hukuncin ya shafi wanda aka shafe ta idil ayatu sabiqa saboda ayar da ta gabata fi ghairiha tana magana akan wata ta dala da mishi da mishi kama buyyina lakum ma dhukir kaman yanda aka bayyana muku abin nan da aka ambata kazalika kamar haka ne yubayyinu Allahu lakum ayati ubangiji tabaraka wa ta'ala yake bayyana muku ayoyinsa filla filla daki daki la'allakum ta'qiluna saboda ku dinga hankalta la'allakum tatadabbarun saboda ku dinga lura wa bi hadha al kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik